الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلى على عمر يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ولتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى ولكم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون wannan aya ta sauka ne raddi akan yahudawa ahlul kitab wanda suke kowane lokaci suka yi bida sai sun je church sun samo ruwa sun wanke shi in nasara ne sannan ya zamo nasara cikakke idan ba yahude ne za a ɗebo ruwa a wanke shi shi ma don ya zamo ba yahude cikakke kuma suna ce mu musulmai addininmu ya fi naku daɗewa kuma annabin ku annabi Muhammadu ba annabi bane da annabi ne da ya zamo cikin mu mu Yahudawa sai Allah subhanahu wataala ya maida musu raddi cewa sifatallah mazdarun mu'akkidun li amanna rinin Allah wa nasbuhu bi fi'lin muqaddarin ay sabagana Allah Allah ne ya rina mu da imani wal murad bihi abin nufi da wannan dinuhu addinin sa الذي فطر الناس عليه وان ده هلكي متاني اكاي لظهور اثره على صاحبه لم بينن غربين سبيسا ما ابوجين sa yakan zamo kasabigi fi sauri kamar rini ne a cikin tufafi domin manzo Allah yana cewa kullu mauludin yuladu ala alfitrati alislam fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tantiju albahimatu albahima hal tajruna fiha min daj'a duk ɗan da ka gani an haife shi akan halittar musulunci ne sai dai in yarjin za ya sauka gidan ba yahude sai babansa yahudin da shi ko ba nasari sai zama nasari haka nan yadda dabba yake haka yake karban dabba to kaga ikon Allah dan adam yana iya rina fari ya zamo baki yana iya rina ja ya zamo kore amma ka taba rina bakin fata ya zama fari sai Allah ka taɓa rina wani wanda kake so bi hanyar ka Allah bai so ba yabi subhanaka Allah to Allah subhanahu wataala rinin shi kan babu mai iya canza ta ya rina mu'minai akan musulunci saboda haka a gurbin imani zai bayyana ga mu'mini don rinin Allah ne don haka ji za ka ga da mutum ya musulunta a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mai matukan kafirci ne amma da ya musulunta sai yana faɗa da ubansa yana faɗa da uwansa yana faɗa da kowa ma yanzu yanzu yake kafiri yanzu yanzu ya koma musulmi kamar yadda aka rena sai na Umar lokacin da ya zo ya musulun daga gaban manzon Allah ya zo ne don ya yaki annabi ya zo da takobi ne ya kashe annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi kirjinsa imani ya shiga kafirci ya zube yana imanin da shiga tibgatallah takobin nan da ya zo kashe annabi sai yana cewa a'a ya rasulullahi ba ma kan gaskiya ne gaskiya ne ba Allah ya aiko ka ba Allah ne ya aiko mu yace tunda Umaru ya musulunta yau babu sauran boyo sibgat Allah ya shigo kafiri ya koma cikakken mumini yana bi yana cewa duk inda naje na bayyana kafirci yanzu zan je in bayyana musulunci to Allah subhanahu wataala yana tambaya wa man ahsanu min Allah sibgan babu wani mutum da ya fi kyan ki rini fiye da Allah ونحن له عابدون mu masu ibada ne gare shi qala al yahud lil muslimin yahudawa sun ce ma musulmai nanu ahlul kitab al awwal mu ne ahlul kitab na farko don an riga saukar da at-taura kamin linjila kamin al-qur'ani wa qiblatuna aqdamu qiblan mu na kudu ya fi dadewa ولم تكن الأنبياء من العرب لا رباوا با annabawa cikin larabawa domin annabawa mafi yawan su duka yahudawa ne guda biyar ne kai larabawa suna cewa walau kana muhammadun nabiyyan da annabi muhammad ya zan annabi ne la kana minna da cikin mu zai samu fa nazala sai aya ta sauka Allah ce ba su amsa ya rasulullah qul lahu atwajuna fillah yanzu kwa yi mana husuma a cikin Allah an istafa nabiyyan min al-arab don Allah ya zabi annabi daga larabawa alhali Allah nan wa huwa rabbuna wa rabbukum shine ubangijin mu da mu baki daya falahu an yastafi min ibadihi ma yasha ashe ba wani abin da zai hana Allah ya zabi abin da yake so daga bayansa don ya zabi annabi Muhammad haka ya ga dama ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أيكم مناغرين نجازى بهذا ساكا من دئتا ولكم أعمالكم أيكم مناغرين نجازون رائمك ساكيا دئين أيكم نعم na bala ya bala bala ya mu bala ya hudu an yakuna fi amalina ma nasihu bihi dikram ai bai nisa a hankali a ce a cikin ayyukan mu ba za a samu abin da muka cancanci girmamawa ba ونحن له مخلصون سنة إن مكفيكم مو ما إخلاص الدين نيجا الله والعمل أيكي أيكي مو دام الله يجي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وتكون من الدين كإن دبا إخلاص أشكي أو ين الله بايد أنفاني وكوناكو يقولون با إخلاصي مو كما ما إخلاصي لي دونكم بائركم با don haka fa nahnu aula bil istifa mu muka bi dacewa a zabe mu wal hamzatu lil istinkat da yake cewa to hajuna na hamzan nan na istin na musu ne wa jumalu salasa hawalu haluwa ne an bal ayaquluna bi ya'i wa ta'i suna cewa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lasba da kanu hudan aw nasara suna cewa annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub da ansuba da jikokin su kanu hudan ko yahudawa ne au nasara ko nasara kullum kace musu a antum a'lamu am Allah shin ku masu bane haka Allah ya fi ku sani ko ku ai Allahu alam Allah ne ya fi sani wa qad bara'a minhuma ya kubutar minhuma Ibrahim ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasaraniya domin yahudanci bai faru ba sai bayan zuwan at-taura da aka ba annabi Musa alaihi salam nasarananci bai faru ba sai bayan zuwan annabi Isa da aka ba annabi Isa linjila alaihi salam annabi Ibrahim ko duk yana gaban su annabi Ibrahim ba fari yahudanci a lokacin sa ko nasaraniyanci ba dan me za ku ce annabi Ibrahim ba nasare ne wa man zalamu mimman katama shahadatan inda Allah wa yafi zalunci fiye da ku wanda ya koya shaida wajen Allah shaidan Allah ya gaya muku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi ne zai zo a cikin larabawa da sifofinsa duka amma kuka ɓoye kuka ce ai ba haka yake Allah ya ce babu wani azzalimi biye da ku wanda ya ɓoye shaida in Allah ka'inata min Allah ai la ahada ba mutum da ya azalmu da ya fi zalunci am azalmu da zalunci ba humul yahud sun yahudawa kace mu sun ɓoye shahadar Allah ya shaidan Allah bi taurati a cikin attaura da Ibrahima ga annabi Ibrahim min hanifiyyati da ba annabiyar addini ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima haka yazo a cikin attaura amma da kuka zo kuka ɓoye annabi kuka ce ba shine ba wa Allahu bi gafilin Allah mai raukana amma ta amanu daga barin abin da kuke aikatawa tadidun tsoratarwa ne lahun gare su tilka waɗancananka ummatun al'umma ne kad halatta ta shuɗe la ma kasabat wa lakum ma kasabtum abin da tayi kasabi na alkhairi nata ne abin da tayi kasabi na sharri kuma nata ne wala tusaluna amma kanu ya'malun ba a tambayan ku abin da suke aikatawa domin anan yana nuna cewa su yahudu da suke magana da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kare iyayensu da sauransu Allah ya ce a su iyayenku da kuka wuce mutanen girki abin da suka yi yana kansu ko abin da kuka yi yana kanku yana nuna cewa ya komin kirkin uba idan bai bi hanyar uban ba to zamowan uban mutumin kirki bai amfaninsa to sai na Allah ya ce tilka ummatun laha ma kasabat walakum ma kasabtum ku kuma abin da kuka yi sabi yanzu yana kanku wala tusaluna ba a tambayan ku amma kanu ya'malun da abin da suka kasance suna aikatawa ta kaddama misru misalin ta gaba da gudunwa dukkan mutane dukkan mutum an kuma ne karkara da ta shude la ma ka sabar abin da take kasabi na gare ta wala kuma ka sabtun abin da kuka kasabi na gare ku wallahi tusaluna ba a tambayan ku amma kanu ya'malun gaban da suke aikatawa
فيكون السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان له ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سيقول السفهاء تسنوا وأي الجهال جاهلي ذا فدا من الناس daga mutane al-yahudi yahudawa wal mushrikin da mushrikai ma wallahu ayyi shay'in sarrafa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani abu ne ya juyar da annabi wal mu'minin da mu'minai an qiblatihim allati kanu alaiha gabanin qiblan su da so kasance a kanta alasu ibaliha bisa fuskantar da salati a cikin sallah wa huwa wa hiya baitul muqaddas wal ityanu zuwa da sini da aka ce sai ya kulu wato Allah ya ba annabi labarin abun da zai auku ne kamin ya auku as-dalatu mai nuni alal istiqbal nan gaba min al-ikhbari bil ghaibi da lokacin Allah ya hore annabi sallallahu alaihi wasallam mai hira daga Makka zuwa Madina sallan da annabi yake yi kudu sai ke fuskanta ya yi haka watanni goma sha biyar ko sha shida amma manzo Allah sallallahu alaihi shi yana cewa da dai Allah zai bani dama ya ce in dubi Ka'aba da na fi so don wannan zai fi sa larabawa su zo su musulunta su kuma yahudu suna cewa yajhadu dinana wa yastaqbilu qiblatana ya ce addinin ba gaskiya bane gashi kuma yanzu kiblan mu kudu zai ke fuskanta ya bar kakanninsa to Allah ya riga ya ba annabi sallallahu labari idan sun gaya maka haka nan kul ka gaya musu lillahi al-mashriq wal maghrib gabacin duniya da yammacin duniya na Allah ne ayil jihad kulluha jiha dukkan ta na Allah ne wa ya munu yana horo bi tawajjuhi da fuskanta ila ayi jihadin sha'a ta inda ya ga dama Allah zai ce a fuskanta in ana fuskantar gaba zai ce a fuskanta yamma haka yayi ko ayi la sirala alaihi ba mai bijiro masa ya di man yasha'u Allah yana shiryar da man yasha'u wanda yaso hidayatuhu shiryarsa ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici dinil islam ai wa minhum yana cikin su antunku dalla ala hadha wa kadhalika kama hadainakum kamar yadda muka shiryar da ku ilaihi zuwa gare shi ja'alnakum ya ummata muhammadin muka sanya ku ya umma annabi ummatan wasadan al'umma zabaqu khiyaran udulan litakunu shuhada 'ala an-nas don ka zama masu shaida ranar kiyama anna rasulahum ballaghatuhum manzannin su sun kai masu wa yakunu rasulu manzo ya zama shahidan mai shaida alaihim akan ku annahu ballagakum kamar yadda Allah ya faɗa nan wani wani yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas wato al'umma nan sallallahu alaihi wasallama suna da daraja a wajen Allah mun samu darajar saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ne annabin mu ne karshen annabawa mu ne karshen al'umma amma a ranar kiyama mu ne farkon annabi mu ne farkon tayarwa annabi ne farkon da za a fake gare shi duk al'umma har annabawa shi kadai zai je wajen Allah sannan Allah ya da fara hisabi mu kadai za a fara mana shiga za a fara mana hisabi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bari in gaya muku wallahi ina kaunan sulusanin yan aljanna su zama duk al'umma na ne bari in gaya muku ma yan aljanna za su zama mutum sahu ɗari da ashirin ne amma tamanin duka nawa ne sauran al'umma za a raba musu sauran biyar to ranar nan yana da ban tsoro domin ina da yace ku ja'alnakum ummatan wasalan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaykum shahida aw nuri zai ce falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin sai na tambayi mutanen da aka aiko annabi a cikin su su ma manzannin sai na tambaye su to farkon wanda za a yi hisabi a ranar kiyama in an taru a farfajiyar kiyama mutane ji aljannu mala'iku sai Allah ya ce ina alƙalamin kudura alƙalamin kudura da kai rubuta komai tun daga farko da kalman kun bai kun sai a ce ma allo allo alƙalami ya isar maka sai ce ya isar duk abin nan ya rubuta ya rubuta zai ce to shikenan ka fita alƙalami sai a koma lauhu abinda nace ka ba jibrilu ka bashi sai ce na bashi na bashi ka ba jibrilu eh to alƙalami allo ka fita sannan sai a duba kuma jibrilu eh wanda na aike ka ka isan masu ka'idar sai ce na isar sai a fara kiran nuhu nuhu shin wai jibrilu ya kawo maka saƙon Allah ya ce na isar nuhu ya isar ka kalma ulman ka sai ce na kai sai Allah ya ce to shi kenan ya al'umman nuhu sai su ce ga mu nuhu ya zo maku sai su ce la ma ja ana min nazirin ma za ana min bashirin wala nazirin ba wani mai bishara da muka gani ba taba ganin nuhu ba ba wani mai gargadi Allah ya ce to Nuhu ka shiga matsala wane ne shaidanka an zo wajen babban alƙali a hakamul hakimina wanda babu zalunci waye shaidanka sai ya ce a ummatu muhammadi al'umma annabi muhammad sai mu sai mu shaida ai Allah subhanahu wata'ala Nuhu mun shaida ya isar da manzanci kai su kuma zai ce mun yi zamani da ku ne kun gan mu ne ina kuka gan mu har kuke bada wani shaida wani irin hukunci ne nan da ce a ai Allah ne ya gaya mana a littafin annabi inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka mai ta karanta ayoyi mai ta karanta alqayoyi alqur'ani yace la yati al-batil min bani wa la min khalfi sai Allah ya ce to ku kuma wa ya gaya muku sai mu ce annabi Muhammadu idan muka ce annabi Muhammadu zai kira annabi Muhammadu kai ga gaya wa al'umman ka ya ubangiji ni na gaya masa kai kuma al'umman kai wa ya gaya maka ya ubangiji ai Jibril ya kawo min daga wajen wa yake daga Rabbul Izzati to daga nan ne za a fara hisabi shine Allah yake gaya mana mu al'umma annabi ja'alnakum ummatan wasalan adilai ne ku in an zo gaban alkali ana karban shaidan da ba adili ba inda ba adilai bane ba za a karba ba to haka dai lama kadam tilka ummatun laha ma kasabat wa ma nam wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha ma musanya qiblan da kake kai yanzu allati kunta alaiha awwalan wa hiya alka'batu wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zama wai salli ilaiha yana sallah zuwa ka'aba ne lokacin da yake makka balama hajara yayin da hijira umira aka waye shi bi istiqbali bait al-maqdis dan ya fuskanci bait al-maqdis ta'allufan lil yahud nan taro hankalin yahudawa fa salla ilayhi salla ila fuskantan qudus sana aw sab'ata ashara shahran thumma qubila ya dubi qudus wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai sannan aka juyar da shi kuma ya sake komawa yana fuskantar ka'aba Allah ce ba mu yi haka ba illa lin'alama sai don mu sani ilma zuhurin sani na bayyana dan ba abin da Allah bai sani ba Allah subhanahu wataala in ya ce don mu sani karka ce bai sani ba ne a lin'alama ilma zuhurin mu sani irin sanin bayyana man yattabi'u rasula wane ne zai bi manzo a cikin bai sajjibuhu ya gaskata shi min man yanqalibu ala aqibihi musamman zai juya bayansa ayyarjo ila al-kufri ya koma zuwa kafirci shakkan min shakka fi dini a cikin addini wa zannan da zato annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annabi fi hairatin a cikin dimuwa min amrihi daga cikin al'amarin sa don an ga lokacin da ya zo Madina ya fuskanci Qudus yanzu ya koma yana fuskantar gaba da ce ai ma abin dimotacce ne dalilin haka kuwa wa qad tadda li zalika jama'atu jama'atu sun yi ridda saboda wannan wa in muhammadu min sabila واسمها وهزوم وإنها أي جويا ونن كانت أو التولية جويا ونن لكبيرة شاقة من ذنانين على الناس بسا متاني إلا على الذين حد الله سيدي ون ألا يشري يدشي منهم لك تكنس ونن لأن صلى الله عليه وسلم يجويا sun zamo suna cewa yana kin addinin mu yana sallah kiblan mu shi kuma Allah kullum abin da yake so ya fuskanci Ka'aba har Jibril ya zo yana cewa yace ma jibril jibril eh wallahi ina burin da Allah zai juya ni in fuskanci kiblan babana annabi ibrahim ka tambayi ubangijin kamar ya juya da ni in fuskanci ka'aba shikenan sai malaika jibril yace law anta akramu alayhi minni ai kafi shi da kafi ni daraja a wajensa bari in je in same shi sai ya hau sama yaje da ya hau sai ya annabi sallallahu alaihi wasallam kullum sai ya dinga duba ko jibril zai dawo yanzu ko jibril zai dawo yanzu jibril yana cikin yana annabi yana cikin sallan azhar ya kai raka'a biyu daga sallan azhar a cikin rajab sai aka hore shi da juyawa sai ya juya ana ganin yana fuskantar kudu sai ya juya baya kuma ya fara fuskantar ya ya ya fuskanci makka isa in ka je madina zaka ga akwai wani masallaci da ake ce masjidu qiblatayn to shi masjidu qiblatayn ba ba nan ne aka juyar ma annabi ba wato abin da ya faru wani ya yi sallah da annabi tare da shi suna fuskantar kudus an yi raka biyu sun ga annabi ya juya kawai ya fuskanci ya fuskanci ka'aba wato kama a ce yamma ne da gabas yana cikin fuskantar nan sai ya dawo nan ya ji kama sallah sai je can inda masjid kibla ne yake sai tarar da su ba su ji labarin ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallan azhar da shi su ko suna sallan la'asar yanzu suna duban kudu sai na ce masu yanzu yanzu wallahi dai sallah da annabi ya juya daga fuskantar kudus ya koma baitul maqdis su ma sai suka juya sai masallaci ya zama na tarihi masjidul qiblataini wanda in kaje yanzu zaka ga kiblan da zaka ga kiblan yanzu har ma za a rubuta wurin wallan walli annaka qiblatan tallaha wa walli wajhaka sharra al-masjidil haram to wannan shine dai abin da ya faru to da haka din ya faru sai sahabbai kuma suna cewa to yanzu waɗanda suka mutu kamin a yi horon annabi ya koma ka'aba yanzu sallan su ya zama na banza kenan sun yi asaran sallan su ƴan uwan musulmi wanda suka zo sai Allah ya ce a ba haka bane ma kana Allahu liya imanakum Allah ba zai tozar ta sallan da suka yi ba ay salasakum ila albayt almuqaddas wal yusibukum zai saka maku alaihi akansa لأن سبب نزولها دنسو كم ونن آية السؤال تنبيا أما مات قوان دي موت قبل التحويل كامل أجوياش إن الله بالناس لرؤوف رحيم أجيك ألا من أنني توسيل مرحمة بالناس لموتا المؤمنين في عدم إلاج أعمالهم أشكن رشن توزر تأيوكا وسيتي الرأفة والرحمة الله كل ونوري يتي غفور رحيم wani wuri ya ce ra'uhun rahimu Allah aka ce an gabatar da ra'uhu akan rahimu dan ra'uhu abu mai tsananin rahama wato yadda duk baka zato Allah rahaman sa ya wuce haka rahmati wasi al kullu shay'in Allah ya ce kullu shay'in wa qaddima an gabatar da al ablagu shi arrafatun nan da kaiwa matuka bil fasilati darrabewa
أن لتقلب وذيك في السماء قال لولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون
anan kamar yanzu ne aka fara an riga an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman a fuskanci ya fuskanci Ka'aba Allah ya ce qad li tahqiq an nara taqalluba wajhika haqiqa muna ganin jujjuyawan fuskan ka fis samai ta jihan sama mutadalliyan kana leƙawa kana tinkaya ila alwahyi zuwa wahyi wa mutashawifan lil amri kana mai begen a hore ka bil istiqbali qibla ka'aba da fuskantin ka'aba wa kana yawaddu zalika ya zamo yana burin haka ne li'annaha qiblatu ibrahima dan ita ne kiblan annabi Ibrahim wa li'annaha ad'a ila islam al-arab don haka din zai sa kira zuwa ga musuluntan larabawa Allah ce falan walliyannaka qiblatan tarlaha da sannu za mu juye da kai kiblan da kake son ta wato Allah yana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da kake so muna so tunda kana son wannan to falan walliyannaka qiblatan tarlaha ya zama kamar yadda Allah yake cewa annabi wala sawfa yudika rabbuka fatarda da sannu sai na baka kace ya isa yace in ko zan ce za a ce sai na isa sai mutum ɗaya daga cikin al'umma na in ya faɗi la ilaha illallah zan bashi auta ba to Allah na ce ya rasulullah nan ma na ga kana son kiblan Ka'aba amma ni gabar da yamma da kudur arewa inda nace abi duk inda aka bi duk daidai ne amma tunda kana son Ka'aba to falan walli annaka qiblatan tara ay yanzu fa walli wajhaka juye da fuskanka istaqbil bi salati shaqara al-masjid al-haram ta inda masallaci mai alfarma yake ayil ka'aba shine ka'aba wa haythu ma kuntum duk inda kuke fidamun lil ummati magana ga al'umma fa wallu wujuhakum kun fuskantar da fuskan ku bi salati a cikin sallah shaqarahu a yankin da yake wato kaga da ake ce a fuskanci kibla ka'aban nan duk gabaki ɗayan shi bai kai bayan masallacin nan ba to an ce duk duniya su fuskance shi ya za ya fuskance shi a'a ta inda yake kawai shagwarahu ba ainihin shi ba in kana maka ko a cikin maka kake a unguwanni ba a jihar da yake to in kana cikin masallacin ne dole ka fuskance shi shi za za ga an yi da'ira amma in ba cikin masallacin ba a'a ka'aba na nan to haka to kila kai gidanka yana can gefe wannan yana can gefe wannan yana can gefe to shine Allah yake fa walli wajhaka shatrahu amma don ku sani wa haitu ma kuntum musamma wajhullah na wa innal ladina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi da ya'lamuna za su san annahu ay tawalli ila al-ka'bati juya wannan da kai zuwa ka'aba al-haqqu gaskiya ne as-sabitu tabbatacce min rabbihim daga ubangijin su dan an rubuta a taura annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna muhammadu zai kaura daga makka zuwa madina annabi ne ba ummi wanda baya rubutu baya karatu annabi ne ga sibansa ga sibansa da khatimun nabiyya bayansa kamar yadda salman al-farisi lokacin da yake farisa mutum ne mai dukiya mai yawan ibada to sai ya tabin wani malamin ba yahudi ya yi tabin sa ya yi tabin sa yana masa hidima sai ga ya tsufa ya kusan mutuwa sai ya ce ma shiga mutum malam to yanzu dan rai halinsa waye kamata ya bi sai shiru sai ce to ka bi malam wani ba yahudi mutumin kireke ne bawan Allah ne kaje ka bi shi sai koyi mutu sai koma wajensa da ya koma wajensa yana nan yana nan shi ma tsohon ne sai kusan mutuwa sai ce ana gata malam da Allah yanzu ka mutu wa zan bi sai ya shiru ya ce yaro zan gaya maka gaskiya na ga alaman kai mutumin kirki ne kar ka bi kowa annabin karshen zamani yana nan an haife shi zai bayyana a wani gari mai dutse da dabino saboda ka karka bi kowa ka je gari mai dutse da dabino nan za ka samu wannan annabi kuma yana gab da zuwa ana gama haka sai shi ma ya mutu kai salman al-farisi ka kama hanya kana neman gari mai dutse da dabino baka san inda zaka samu ba sai kaga wasu larabawa suna da hanya jama'a sannan ku laraba lafiya lafiya to Allah garin ku akwai dutse da dabino suka ce garin mu ku akwai dutse da dabino to Allah bana raka ku ba yana da raƙuma 300 kino ka zo mu je mana kai ka suna tafiya a hanya suna tafiya sai suka zalunce shi suka hada raƙuman da nasu suka sai da shi bawa da suka sai da shi ya koma bawa ah hankali ya tashi sai to Allah ni dai ina neman gari mai mai dabino da dutse ana nan da Allah zai bai sa'a sai wani ba yahude ya je daga Madina yana yawo shi kuma sai ya sauka a gidan da aka sai da shi sai ga aikinsa da kokarinsa da amanarsa sai ya ce ma dan uwansa ba yahude to Allah ka sayar mini da bawan nan mana in sayar maka da shi eh nawa zaka saya sayar mini ya biyo shi yana tafe yana tafe sai ga an kawo shi gari mai dabino da dutse ya ce alhamdulillah alhamdulillah to haka din da ya faru sai aka kai shi awali yana aiki a gidan mai hudu kullum yana jin labarin annabi to ranar da Allah zai karbi addu'ansa yana kan dabino yana saran dabino sai wani ba yahude ya zo yana cewa kai wane baka san abin da ke faruwa a Madina bane yace ba sani ba ga su can wawa yankin wai musulmin da ake cewa ya bayyana a Makka wai gashi ya zo ga can sun dare shi suna wai da al-bajr alaina sauransu kai Salman al-Farisi kana kan dabino sai karkarke da ya kama ka karkar karkar kar sai faɗo sai zo sai ce me ake cewa ne sai shugaban sai koda mashi mari ana magana da kai ne kaga ran banza sai koma to da ya koma sai ce ba yanda ba yanda zan yi sai tattara dabino yan kanana dama wancan malamin ya gaya masa ga alaman da zaka gane shi shi wannan annabi in an ba shi kyauta yana ci amma in an ba shi sadaka baya ci kuma aka faɗansa akwai tambarin annabta in ka gan shi shine annabi Muhammad to da aka yi haka wace gari sai ɗibi ƴan ƙananan dabino sai kama hanya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a baki a nan Quba yaje yace wai ina bakon da yazo ne aka ce gashi yazo ya samu annabi sannu barka da zuwa barka da zuwa sai ce ga dabino sadaka don ya gani zai ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku ɗauka ni ba na cin sadaka sai ce na ga ɗaya na ga ɗaya sai koma washe gari sai sake dibo wani dabino sai zai ce ga ga dabino hadiya sai annabi ya dauka shi sai ce to ta ta tabbata shine wannan shine wannan to saura abu daya annabi ya rufe mayafinsa da nan sai kuma bayan annabi yana legawa ya lega ko zai gani ya lega ko zai gani sai annabi ya gane sai ya kwabe mayafinsa a kafaɗan yana kwabe mayafinsa salmanin fasi rugo da gudu yana tsotso ya ce na yi sa na yi sa wajo Allah na yi sa annabi ce me tarihin ka ya gaya masa ya ce na je musulunta sai musulunta ya je gaya mai gidansa ya ce kai za ka gamu da bala'i kai ka musulunta a wannan kawai mutum baka san shi ba ya ce an yi na musulunci duk abin da za ka yi ma ka gana ma ka yi ya dawo ya gaya ma annabi annabi ya ce a jiya ce nawa ne ya sai da shi ya ce ba zan sai da kai ba sai dai ka share gona ka shuka dabino kai wa ban ruwan dabinon ban ruwa har ya girma ran da aka fara cin dabinon ya nuna sannan za ka samu yanci ko kuma ka kawo dinari kukiya sai an tara dabino dim in ta aunawa kwano kwano idan ka yi haka zan yanta ka ya zo ga ma annabi annabi ce mai sauki an mai sauki ne ka je ka share gonan idan ka share gonan ka haƙa ramin kar ka sa da bino a ciki ka bani ni zan zo ya zo share gonan ya haƙa ya haƙa ya haƙa ya aje irin ko ina ko ina ya jira ya jira annabi ya zo sai ce bismillah sai dauka ya sa sai dauka ya sa ya shuke gonan guda duka sai guda daya sai nan da shuka bai yi ba da bai shuka ba bai yi ba a wannan shekaran dabinan ya tsiro a wannan shekaran ya girma a wannan shekaran aka ci har yanzu in ka je madina ka ji ana ce ajuwa wannan dabinan ne maganin karatu maganin ciwo maganin neman kuɗi da sauransu saboda hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anan abin da ya samu ga wannan in yahudawa suka ce ba son annabi ba wannan zai ce bai san annabi ba ba labari aka bashi ba ga duk alamomin da aka bashi shine Allah ya ce wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haq wallahi ahlul kitabi sun san gaskiya ne ko kiyan dinarin kuma ya zo ya ce a kawo dinari sai na baka rai kawo dan dinari haka annabi ya sa hannu akai ya ce Allah shi albarka Allah shi albarka dinari haka ya ta aunawa haka ya ta aunawa haka ya ta aunawa aka gama aunawa sai da gaba ɗaya ya biya Salman al-Farisi ya kai matsayinsa a wajen manzon Allah yana ce Salmanu minna ahlul baiti Salmanu yana cikin mu ahlul baiti Salmanu nan sai da ya zama mai ba annabi shawara a harkokin yaƙi shine Allah ya ce al-haqqu min rabbika wannan gaskiya ne tabbatacce daga ubangijin su nasiban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma Allahu bighafilin Allah bai rabkana amma ta'maluna bil ya'i wa ta'i ayyuhal mu'minun min imtisali amrihi nabin horonsa wa bil ya'i al-yahudi min inkari amri al-qibla ولئن أتيت الذين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب كل آية ما تدعو قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
نعم ملأ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب الله ينقى مع النبي صلى الله عليه وسلم والله إذا ذاك زوم أهل الكتاب بكل آية كون إلى آية على صدقك بسا قسيانك من أمر قبلتنا الأمر قبلة ما تبعوا قبلتك ولا تبي ما ولا تبي قبلتك القبلة كبا ina da dun jayayya wa ma anta bi tabi'in qiblatahum kai ko ba za ka bi qiblan su ba wadi an yanke li da ma'ihi ga kwadayen su a cikin musuluncin su wa na ma'ihim da kwadayen su bi audihi a cikin komawan sa ilaiha zuwa gare ta wa ma ba'duhum sashin su bai zamo bi tabi'in qiblata ba alim ba Allah yana ce yahudun ma ba za su bi na nasara ba nasara ba za su bi na yahudu ba al-qiblatu nasara wa bil wani ta ba ta ba wallahi idan ka bi soye soyen zuciyarsu allati yad'unaka ilaiha wanda suke kiran ka zuwa gare ta min ba'di ma ja'aka bayan abin da yazo maka min al-ilmi na wahayi innaka idan kai yayin nan in tabatuhum in ka basu fallan la min az-zalimin wallahi kana cikin az-zalimai Allah ya cigaba da cewa allazina atainahumul kitab kaga waɗanda muka ba su littafin nan يعرفونه سنسا النبي محمد يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم كما يندسك سيئا ينسو عبد الله بن سلام يتي لقد عرفته حين عرفته حين رأيته ناسا شلوك شن نغنش كما أعرف ابني كما يند نغنانا ناسا amma wa ma'rifati li muhammadin ashaddu sani na ga annabi muhammadu ya fi na ɗana domin ɗana ban sani ba hal khanadan ni ammuhu wata ta ha'ince ni ko ta ha'ince shi ba na'am al'umma ta ta ha'ince shi ko ta ha'ince ni ba saboda haka yana gaya mutane cewa a hassana ne kawai yana cewa sani na da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi sani na ga dana shine Allah ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum na inati da sibansa ke kutubiyin a cikin littafansu قال ابن عبد السلام لقد عرفت هنا رأيته كما أعرف ابني ومعرفة لمحمد أشد وإن فريقا حقيقة ينكي منهم daga cikin su la yahtimuna al suna boye gaskiya na ta usiban sa wa hum ya'lamuna sun san hadha alladhi anta alayhi abinda kake kai al-haqu gaskiya ne na'am al-haqu gaskiya ma hadha alladhi anta alayhi gaskiya ne ka'inan mai kasancewa mai kasancewa nan duka daga ubangijinka na wala ta kun karka kasance min al-mutane ne cikin masu kokanto alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya kawo mu inda bana cikin ikon Allah za mu dakatar da za mu daure wannan karatu da muke yi a kowane shekara kuma muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama muka gudanar da wannan aiki tun daga farko har zuwa yau muna fatan abinda muka dace a ciki Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure a ciki Allah ya gafarta mana waɗanda Allah ke kyantawa a cikin wannan wata Allah ya sa mana daga cikinsu rahaman da Allah yake bayarwa a cikin wannan wata Allah ya ba mu wannan rahama Allah ya zaunar da mu lafiya al'umma annabi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ji tsoron Allah zai sanya masa mafita ya kuma azurta shi ta inda baya zato idan muka ji tsoron Allah duk wannan fitinu da yake samun na fashe fashe bam na kashe kashe na cin mutuncin juna wallahi abubuwan zai mana sauki ba muna cewa kowa yana ganin laifin wani bangare talaka yana ganin laifin shugaba shugaba yana ganin laifin na ƙasa to duka da mun koma yadda Hajjaji ibn Yusuf wata rana a cikin tarihin musulunci ba taɓa samun wani shugaba wanda yake azzalimi irinsa ba amma abin da yace lokacin da aka tambaye sa me yasa kai baka adalci irin na lokacin sai na Umar ibn Abdul Aziz wanda ka haɗu da shi ka san lokacin sa an shirya adalci irin su Abu Zar na wurin sai ya ce masa eh abin da yasa ku kuka hana yi ku kuka hana ni tabazzuru gaban zuru wato in kuna son in zama mutumin kirki kuma ku zama irin Abu Zarri Abu Zarri shine irin mutumin da yake zamanin zamanin Umar bin Aziz ni kuma ku ne irin zamani na ma'ana in ka ga shugaba ya karkace mutanen ne so karkace in ka ga shugaba ya zalunci mutanen ne suka ja don haka saboda haka sai mu koma ga Allah kowa ya ji tsoro a layin da yake ji tsoron Allah shugaba ya san Allah zai tsaye da shi zai tambaye shi amana wanda ya bashi kai kai ganin kaiwa kai ma komi bane Allah zai tambaye ka hatta iyalinka ma ni'iman da kaci ma za a tambaye ka wala tusalunna yawma idan anin na'imi don haka mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu yawaita istighfari mu yawaita addu'a mu fake ga Allah shine kai zai mana maganin abubuwan da yake samun mu a wannan ƙasa ya samu kai mai lokaci mai muni wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan to cin mutunci a cikin musulunci ba gaskiya ba ne duk sanda ka ga wani shugaba a gabanka ko ka so ko kar ka so haka Allah yake so ya gani ba kai ka jawo shi ba in ka ci mutuncin shi ka ci mutuncin Allah da ya kawo shi kenan saboda haka kai kar ka ɗauka cewa abin da kake nema za ka samu shi kuma kare ga Allah ya ɗora shi a kanka bari in yanda yake so shi ma ranar kiyama Allah zai tambaye shi kuma dole zai bada amsa saboda haka ba abin da ya rage mana sai dai tsoron Allah sai addu'a mun ga irin halin da muka shiga bayan wannan masibu ga shi babu ruwa ga tsadan abinci ga rashin lafiya iri-iri da sauransu to duk waɗannan bai same mu ba ba sai rashin istikaman mu Allah sakamu ala tariqati la askana ma hangalka linaftinahum fi wa man yurid an zikri rabbih nasluku azaban sa'ada Allah ce da mutane sun tade to akan gaskiya da na shayar da su ruwa ko ta ina linaftinahum fi dan mujarabce su zuwa gode ko su gode amma wa man yurid duk wanda ya kauda kai gabanin ambaton ubangijinsa ma'ana duk wanda zaka yi ka tuna Allah ko ka zikiri ko ka kiran Qur'ani ko ko aka ce Allah na gani na duk wanda ya haka nasluku azaban sa'ada zamu dora shi akan azaba mai wuya ko ka ki ko ka so wannan wuyan zamanin nan ba za ka ce ba ruwanka ba ya shafe ka ko ka ki ko ka so za ka ce wannan kisan bai shafe ka ba don an kaje musulmi dan uwanka ko ka ki ko ka so wannan sace sacen dabbobi ba zai ba zai maka dadi ba don an hada da kai saboda haka da ni da kai da kowa ma mu ji tsoron Allah mu yi ta istighfari mu nemi gafara masu wadata su ba mutane abun su yi sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sadaka cikin watan Ramadan da yawa mai shi ya bayar idan ka bayar Allah zai baka kai da baka da shi kuma ka tsaya ga Allah kai kwaɗayin lada zuwa ga Allah saboda haka muna fatan wannan azumi da muka yi albarkan azumin da abubuwan da muke cikin nan Allah zai kawo mana sauki zuwa gabanin mu Allah ka sa musu tausayi Allah ka sa musu imani Allah ka sa musu hankali Allah ka sa musu natsuwa wanda za su taimaki al'umma mu baki daya Allah maimaita mana Allah maimaita mana waɗanda suka bada gudunmuwa a cikin wannan daga kan yan kwamiti da mai martaba sarkin zazzau wanda ya tsaya ya ba mu wajen mu yi mu gudanar da wannan aiki dan neman lada zuwa ga Allah Allah ya saka masa da alkhairi duk abin da ake yi yayi duk abin da ake yi yayi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara jin kwanansa majalisansa Allah ya kara masa gudunmuwa da jagoranci Allah ya kare mu ya kare al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yanzu hakimi ya zo za mu fashi dama ya yi sanda sakon mai martaba. Allah ya saka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم متبا yana isar da godiyansa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma Malam Sani Khalifa wanda ya gudanar da wannan tafsiri na bana hijira alif dari da arba'in da dari hudu da talatin da shida. Wata ba ya yi farin ciki kuma ya yi murna kuma mu yana kira da al'umma wanda suka saurari wannan tafsiri da mu ji kuma mu yi aiki da shi ba kawai mu ji mance da shi ba saboda haka nan mai martaba yana cewa kuma a ci gaba da roƙon mana Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya waɗanda suke ubangiji ya san waɗanda suke fata da wannan fitina ubangiji Allah ka shirya mana su idan masu shidowa ne wannan mai martaba yana mana fatan alheri kuma da fatan Allah ya kai mu na shekaru masu zuwa. Assalamu alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dukan godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya sake maimaita mana azumin watan Ramadan aka gabatar da tafsiri wanda Sheikh Umar Sana yi ba ya gabatarwa Allah ubangiji ya misa kayya abinda ya ji yadda mu na alƙur'ani Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da shi amin Allah ya saka masa da alheri duk wanda suka zo wurin nan Allah ubangiji ya mai da kowa gida lafiya Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ka muna albarka Allah ka muna ruwa Allah mun gode Allah mun gode Allah ka tsaye bayan sallallahu alaihi wa sallam
al'umma na da za mu yi addu'a A zaurara za a yi addu'a.
istighfari goma goma salati annabi goma Bari goma salati goma ga annabi.
hasbunallahu wa ni'mal wakil sha daya la haula sha daya Allah wa ni maulakili sha daya, la haula sha daya.
la haula sha daya Kul huwa sha ɗaya ɗaya ga magabatan mu Allah ya ji kansu da Wallahu gafara.
ta'ala.
Allah ya ji kai shehi halifan shehi Allah ya kara maka lafiya
Alam na sharaha idza ja Allah ya mana buɗi na nasara.
Alam na tara da idza ja.
Salatul Fati uku duk wanda suka taimaka a cikin wannan Salatul harka.
Fati uku.
Allah ya biya musu bukatun su baki ɗaya. Salatul Fati masu gidajen rediyo da suka tsaya su ma Allah ya taimake su.
Salatul Fati.
Da wanda suka ba da gudunmuwan kuɗaɗe.
Yawa.
Ina ɗaya na kowa ya sa bukatansa a ciki Ina albarka.
dai na kowa ya sa bukatar shi a ciki.
Albarkan wannan rahama na ruwa da ya sauka muna cikin yi.
Albarkar wannan rahama na ruwa da ya zo kana ciki.
Allah ya ƙara mana rahama. Allah ya ƙara mana rahama.
amin shehi Allah ya sa ka faka Allah ya kara maka اللهم اغفر lafiya لنا فإنك بنا كثير ولا تعذبنا فإنك على كل شيء قدير آمين.
ودبر لنا فإنا لا نحصي Allah ya ji التدبير kai shehi ya اغفر fi لنا وصل لنا بك عليك lafiya kara maka يا lafiya ربنا بك ولي الذنوب يا غني عن التفسير يا من علينا في نفسنا اللهم احفظنا في نفوسنا واسمائنا وإلنا وعرلنا وعدلنا وولدنا وسكننا ومركزنا وحولنا وهالنا ومالنا ومآلنا اللهم لا تجعلنا سعيرا ولا تجعلنا مجيرا اللهم جبنا شر من يريد لنا من انس وجان وان بيدك القوي انك لا تغلب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا انك رؤوف رحيم
Salati wa salam
Eh, an gama kada ka fita ana ruwa. Allah ya sa ni da يا kai. Saboda an san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ai saboda kallon annabi Muhammadu.
Salati kurdi ka fada
Saboda an san annabi Muhammadu.
Salati ala salati al-fati
saboda haka Muhammadu saboda falalan la ilaha illallah Muhammadu Allah ya kara muku lafiya saboda falalan annabi Muhammadu Allah ya amsa Allah ya kiyaye mana ku
ما لا زرنا كذا ما لا زرنا ما لا زرنا
a anya ko